إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا 22 غودا صفر hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam 1448 wanda ya daidai da biyar ga watan takwas shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulughul maram min adillatil ahkam muna cikin wato littafin da yake bayani ko kuma baban da yake bayani at-tarhibi an masawi al-akhlaq tsoratar da mutane daga ainihin mugayen halaye Allah ya raba mu da su hadisi na 1405 malai yace wani abi zarrin radiyallahu anhu an karfa daga abu zarra Allah ya kara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه cikin abinda shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake rawaito shi daga Allah mahalicin shi hadisul qudsi ne hadisi ne na tsarki mana maganan Allah ce qala yace ya ibadi manzo Allah yace Allah yace mani ya ku bayina inni haramtu zulma lalle ni na haramta yin zalunci ala nafsi ga kaina ga zati na na haramta shi ana Allah subhanahu wataala ya hana kanshi zalunci muna ganewa ko Allah ba zai aikata shi ba Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani cewa wala yazlimu rabbuka ahada Allah malicinka baya zalunta kowa kuma Allah ya ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah malicinka ba mai zalunta bayi bane inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an Allah ya ce lalle Allah baya zalunta mutane da komi inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunta daidai da girman kwayar zarra ma'ana dai Allah subhanahu wataala ya hana kan shi zalunci ma'ana Allah ya hana mai haƙi ya hana ya hana ba mai haƙin haƙin shi shi ne zalunci da ma'ai waje altuhu bainakun muharrama kuma na sanya shi a tsakaninku wato shi zalunci haramtacce ne abinda ake ce ma al-muharram a cikin shari'a da ya ce muharraman shi ne abinda ake kama wanda ya aikata shi da laifi abu sa ya aikata shi abinda ake ba mutum lada in ya bar shi mana an kai zalunci sai Allah ya kama ka sai ya rubuta ma zunubi in kuma ka bar zalunci sai Allah ya rubuta ma mi lada to shi ake ce ma muharram to Allah ya sanya shi haramtacce duk wanda yi sai ya samu zunubi duk wanda bai yi ba kuma sai ya samu lada Allah ya kare mu daga zalunci saboda haka kenan ubangiji Allah subhanahu wataala ba ya cuta kowa ba ya zalunta kowa to Allah subhanahu wataala ya ce ya hana kanshi zalunci kuma mu ma ya hana sai Allah ta'ala ya karfafa cewa fala tazalamu ku bari yin zalunci ya ku bayina ku bar cutar junanku ku bar zalunta kanku wannan karfafawa ce tunda Allah ta'ala ce waja'altu bainakum muharraman na sanya shi haramtacce a tsakaninku kaga ya isa amma sai Allah kuma yace fala tazalamu ku daina yin zalunci ku daina yin cuta kowa ya bar cuta mana cuta kowace iri ce zalunci kowane iri ne zalunci ne tsakaninka da matanka tsakaninka da 'ya'yanka maza ko mata tsakaninka da makwabcinka tsakaninka da abokan kasuwanka tsakaninka da 'yan uwanka tsakaninka da uwayenka tsakaninka da 'yan uwan uwayenka tsakaninka da aiki da kake naka na zaman kanka ko kuma aikinka na gwamnati tsakaninka na matsayinka na gwamna magajin gari minista shugaban kasa duk inda kake kakai zalunci kowane zalunci baya da kyawu babu wani zalunci da aka halatta mu dukkan shi haramtacce ne ya kamata mu bari kuma zalunci a hankalce ma baya da kyawu a cikin hankali baya da kyawu saboda baka so a maka shi kaga ya nuna bai da kyawu kenan dan da yana da kyawu amma sai ka ci ai da mamuwa muna yi ko ba haka ba to zalunci duk me yin shi to baya so a mashi an ce yan fashi sun tsare mutane suna ta karbe musu kuɗi tun ma irin fashi bai yi tsanani irin na yanzu ba ana ta karbe mutane kudi kowa ya duwa abin da ke aljihun shi ana ta yaddawa to cikin yan fashin wani shi don ya karba maimakon ya zuba inda ake sai sa aljihun shi shi ne babban ya hango shi ya zo kashe shi da mari ita mana aiki kana bata mama aiki kaga shi yana zalunci amma me ba ya sa zalunce shi ƙwarar kenan a hankali zalunci ba ya da kyawu shi yasa aka hana mai shi to saboda haka hankali bai yarda da zalunci ba kuma shari'a ta zo ta tabbatar da cewa lalle zalunci abu ne da bai da kyau kuma Allah subhanahu wataala yayi narko da ban tsoro da azaba ga dukkan mutumin da ya zalunci Allah ya ce wa qad khaba man hamala zulma duk wanda ya zalunci ya tabi yayi asara saboda duk mai zalunci ya bari ya tuba Allah ta'ala ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun kakkai tunani kakkai tsammani cewa Allah subhanahu wataala ya shagalta ya manta daga abin da azzalimai ke aikatawa yana sanar da su innama yu'akhiruhum Allah ta'ala yana jinkirta musu ne liyawmin tashkhasu fihi al-absar saboda wata rana wadda ido zai rena fata muna ganewa ko to shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya kyala azzalimi inna Allah la yumli lidh-zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflituhu Allah subhanahu wataala yana jinkirta ma azzalimi ha zalimi ya tunanin ma ba zalunci yake ba amma idan fa Allah ya kama shi to ba zai iya kurcewa ba fa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka Allah subhanahu wataala yake kama duk wanda ya kama sakamakon zaluncin da yayi da haka dai wannan hadisi ya nuna mana cewa zalunci ba da kyawu ya kamata mu bar shi ya zama wajibi ma mu bar shi saboda laifi ne babba daga cikin laifuffuka waɗanda Allah mai girma da ɗaukaka ya hana Allah ya taimake mu ya kare mu daga yin zalunci akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi yana hadisi ne ingantacce hadisi na gaba hadisi na 1406 malai cewa na abi hurairar ta radiyallahu an an karbo shi daga abu hurairar Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qal lalle ma yake tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi ya ce atadruna mal ghiba shin kun san me ake ce ma gulma qalu Allahu wa rasuluhu alam sahabbai suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da manzon shi sune mafi sani qala sai annabi alayhi salatu wassalam yace zikruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da yake kyama shi yake ce mami yawa shi yake ce magulma qila sai aka ce afara'aita in kana fi akhi ma taqul shin ya rasulullah ka ba mu labari idan abin da nake dan uwana magana a cikin shi yana da abin ya kenan qala yace in kana fihi ma taqulu in ya kasance a cikin shi akwai abin da kake fadi yana da abin faqad ightabtahu lalle kai gulmashi wa in lam yakun fihi idan kuma baya a cikin shi wannan abin da ka bada mashi faqad bahattahu lalle kai mai ƙarya ka mai buhtan Allah ya kiyaye akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wannan hadisi yana bayyana mana hakikanin gulma wadda Allah subhanahu wata'ala ya na ce wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu kada waɗansu ku sai gulma wasu kin kuna kyaman ɗayan ku yana son ya ci naman dan uwan shi ya mutu ai ba ku so to haka ma ita ma gulma take lokacin da kake gulman mutum kamar kana cin naman mutum ne an yanka ma an dafa ko an soya ko an gasa an baka kana ci Allah ya kiyaye tsara kenan gulma ba ta da kyawu ga ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa zikruka akhaka bima yakra mana ka faɗi dan uwanka ka ambaci dan uwanka da wani mummuna abu bayanan ko da ka wannan abin yana da shi ba gaban shi ba shi yake ce mami shi yake ce ma gulma imam an-nawawi yace abinda ake ce ma gulma shine ka faɗi dan uwanka ka ambaci dan uwanka da abinda ba ya so da abinda yake ki kuma ba wani bambanci wannan abinda yake ki cikin jikin shi yake to bai kamata ka ambace shi da shi ba cikin jikin mutum akwai wani lahani akwai wani aibi to bai kamata ka faɗe shi da wannan mi ba wannan aibin ba ko addini shi ka aibanta shi da ainihi matsalar da ke gare shi cikin addini ko kuma duniyar shi yana da wani abu na duniya ko cikin ran shi yana da wani abu wanda ba ya da kyawu to bai kamata ka ambace shi da wannan abun bayanan ba ko kuma cikin ɗabi'un shi cikin halayen shi ko dukiyar shi ko mahaifin shi ko mahaifiyar shi ko ɗan shi ko ɗaya shi ko ‘ya'yan shi ko ina duk wannan abubuwan ka zo kana barin cewa ‘ya'yan wani mutanen banza ne ‘ya'yan wani ‘yan sha ɓarayi ne kana gulman shi ne sai Allah ya saka mashi ko kuma ka ce uwayen shi uban shi ɗan caca ne uban shi biya gidan mata yake uban shi mashayi ne ka lanta shi da mi da baban shi ka yi gulman shi ko ma ya bai shiga ce yan bori ce biyayya take ga yan bori muna ganewa to dukkan wannan an hana shi duk gulma ce gaba daya duk ba ta da kyawu ko kuma matar shi matan mutum ka zangi ganin caka mata wani akwai yawo ita ce ta yi to halin duk gulmaci ita ta yi laifin yawan hita ina ruwanka mai sha ma kai kabarta da Allah mahalicinta kai kai ta kanka mana sai ka kana irin wannan da mu ba ka yi mata wazi ko gaban shi ba za ka yi mata wazi ko magana take in ta kawo sai kake sai ka yi shiru sai ta wuce haka na tsoro kenan kamata ya tana kawo ranka ce da ke muke yawan hitaki yayi yawa ki ji tsoron Allah ke mace aure ce to baka iyawa kai shiru sai ta wuce a ci gaba da hira ko baran mutum mai mai aiki ka faɗi wani lahani ko wani aibi na shi shi ma duk gulmaci ko kuma motsin mutum yadda mutum yake tafiya ko yadda mutum yake sakin fuska ka aibanta shi da wannan ko yadda yake kamewa ana duk dai abin da ya shafi mutum wanda za ka bata shi ka lahanta ta shi ku ba ya son wannan abin to gulma ne Allah ya raba mu da gulma Allah ya kare mu kuma imamun nawawi yace babu wani bambanci da magana za ka faɗin wannan aibin nashi ko kuma da nuni imamun nawawi yace yana daga cikin gulma jirwaye mai kama da wanka da malamai suke yi muna ganewa ko irin jirwaye mai kama da wanka da suke yi kai sun ce wani wanda baya da ilimi ya ci shi ma gulmaci da wani suke kuma gulmaci wani wanda yake gane yana da ilimi ko yake danganta kanshi zuwa ga shi mutunan kirki ne duk gulmaci duk baya da kyau ka faɗa abin kawai a matsayin shi na mi na matsayin abin baya da kyau ba sai ka danganta ga wani ba sai ka cewa na ba kana cewa wani ka yi gulmashi kuma bukatar wannan wanda da kayi mutane suna iya gane da wani kake ai malam tunda ka ji to da wani yake wasan wani shi wannan magana to gulmaci imamun nawawi ce duk gulmaci kuma kaga suwa ke yi yace malamai ashe malamai su ma suna mi suna gulma irin wannan a cikin haraka addini ne amma kuma gulma suka yi ba ma wurin duniya ba ne a kan addini ne so ne suke su gyara addini amma suka yi wannan abin su ma sun yi mi ko kuma in za su magana imamun nawawi su ce Allah ya bi mu wani mutumin banza ne Allah karbi tuban mu Allah ya bi mana wani ba mutumin kwarai bane wani baya da ilimi wani kaza ne shi ma duk gulmaci kamar yadda mata ke cewa Allah na tuba kuma sai su yi to gulma ke sai da aka gabatar da tuba kuma aka aka tada tuban maimakin sai an kare a ce Allah mun tuba a sai a gabatar da tubai kuma an kare ba a kara tuba Allah kiyaye Imam An-Nawawi yace yace dukkan wannan yana daga cikin me yana daga cikin gulma saboda haka kenan ya kamata mu kiyaye kanmu daga abin da zai bata mana suna wurin Allah subhanahu wataala Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace zikruka akhaka bima yakrahu ya ambaci ko kuma ya shafi kafadin mutum gaban shi ko bayanan muna ganewa ko ko da gaban shi ne ko kuma da baya nan ma da ana ce mai midana ce mai gulma wani yanki daga cikin malamai suka tafi akan wannan magana cewa ko da gaban shi ne ma muna ganewa ko sai hadisi ya zamanto yana bayanin gulma ce ta shari'a a shari'ance abin da ake ce ma gulma ka faɗi ɗan uwanka da abin da ba ya so ko ba ya nan ko yana amma ita gulma ma'anarta a cikin yadda kalmar ta ta take to an ɗauko ta ne daga gaibu gaibu kuma shine abin da ba ka ganin shi abin da ba yana ko ba haka ba yawwa gulma shine mutum ba yana idan mutum na nan kuma ka ainihi ka taba shi ka so samai rai kamar abin da zai bata mai rai to ka bai garwa ko ba haka ba gaban mutum ba ka san yana nan ba sai da ka kare sai ka ce ma ga shayi sai da ka kare bige-bigenka da garwanka sai ce ma ga shayi tar ka ji mutum ya rasa inda za ya sa kan shi yana yi ma nada tabarma abin nan ya ke cewa tabarma da bori tabarman kuya da bori da hauka ya gara mai watsi da shayin ma to ya ruɗe bai san tare da mutum yake bai yana ta yi Allah ya kiyaye to ita gulma da kalmar da aka ɗauko ta giba an ɗauko ta ne daga gaibu yawa kenan tun da daga gaiba aka ɗauko ta to ba ta kasancewa sai in mutum baya idan aka yi magana kan mutum baya nan to shine an yi gulma shi Allah subhanahu wataala ya samu dace saboda haka akwai hadisi na manzala sallallahu alaihi wasallam da yace ma karita an tuwajiha bihi akhaka fa huwa ghiba da abinda kake kyaman ka tinkari dan uwanka da shi to shi yake ce mami ghiba abinda ba ka iya tinkara dan uwanka sai in bayanan sai kai in yazo kuma kai shiru to shi yake ce mami shi yake ce maghiba Allah subhanahu wataala ya kiyaye amma ka yi giba ka ci naman mutum ko ka yi magana kan mutum gaba da gaba to wannan a cikin addini su ne cutarwa ka cutar da shi ka bada mai abinda yana da shi amma gaban shi kuma ba wai ta hanyar nasiha ba ai kai ne kawai saboda jin daɗin magana ka iya aibanta dan uwanka gaban shi kamar faɗa saboda mai ka faɗi laifin shi saboda ya gyara kana faɗi ne saboda gyara ba don mutane son mutunan banza ba ne ko kuma don ka ɓata mai suna ba muna ganewa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ce zikruka akhaka ka bace dan uwanka da abin da yake ki to wane ne dan uwa ke magana nan yan wantaka bi ke gare mu akwai yan wantaka ta addini akwai yan wantaka ta jini to wace ce ake niyya nan wurin yan wantaka ta addini kenan ya nuna cewa duk wanda ba mumini ba to ya halitta ka ci naman shi saboda ba mai imani ba ne wannan magana mun yi magana ran nan akan shi kaɗan haka ne ko kina hadisi yana nuna cewa lalle da wanda ba dan wanka ba ba yahudi ko ba nasari da sauran mabuta addinai da ba addinin musulunci ba to ya halitta ka ainihi ta basu da wanda bid'a shi ta fitar da shi daga cikin musulunci gungume mai bid'a ke gare shi kun san bid'a kala biyu ce akwai karama akwai babba karama ita ce wadda tana nan ta barka musulmi mai saban Allah kana ba daidai ba amma sunanka musulmi akwai kuma wadda take raba ka da addini akwai bida bidoyi suna nan gunguma gunguma kamar bidoyi a cikin sunayen Allah da suka shafi tauhidi da aqida kaga waɗannan bidoyi ne waɗanda suke fitar da mutum daga addinin musulunci to shi ma wannan ya ya halitta kai magana akan shi kai magana akan shi akan bid'a shi muna ganewa ko duk wannan ba haramun bane saboda kana yin magana ne ba dan ka ji dadi ko dan ka ci mutunci ba ita ainihi asli nasiha ana yin ta ne dan a gyara kuma ana yin ta ne dan Allah dan sa addinin musulunci ba wai dan mutum ba ya tare da ni ba ba dan fahimtar mu ba dai ba a ana yi ne saboda a gyara kawai in kai dan ba tare muke ba to ba dan Allah kai ba kenan in kai ba nan ba bangare na kake ba kenan dan bangare na ne kai sai in shiru in kyale in ce kowa ma na kuskure amma ma bangare na ba sai in ce a wannan kuskure ne dole a gyara ni ta jan gida duk ba dan Allah ba to ba a son wannan muna ganewa ko saboda haka ana fada akan bid'a karama ko babba to amma babba ita ya halitta kai magana akan me ita saboda mutane su kiyaye wannan mutunan su kiyaye dauka addini ko sauraron shi game da bayanin addini da yake yi domin ka samu matsala ya je bata maka addini muna ganewa ko to saboda haka kenan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yace zikruka akhaka tunatarwa ce ake ma cewa dan uwanka wani yadda kai yadda da Allah haka yadda da Allah yadda kai yadda da manzo Allah haka yadda da manzo yadda kai yadda da alqur'ani shi ma yadda kake sallah haka yadda kake azumi duk ibadodi wadanda kai yarda kai shi ma yadda yake kuma ka rasa wanda zaka zanna ka zanki zaki kana bata wasu shi in kai kama ana ce ma an kai baka yi daidai ba baka san haƙƙin yan uwantaka ta musulunci ba kenan shine ma'anar me shine ma'anar wannan Allah ya samu dace sa'an nabi sallallahu alaihi wa sallam da yace bima yakrahu ya nuna idan mutum bai kyaman a ambace shi da wani laifi in ka faɗi baka yi gulmashi ba ko ba haka ba akwai mutunan da yana laifi ba don ka aibata shi da wannan laifin ka faɗi ba jin haushi to da shi bai damu da yana laifi mu ba ruwan shi ko ba haka ba mai yawan fasikai ba jirai mutanen banza saboda ƙarar ma suke yawon su don kawo limine ne in kana so ma ka ƙara ka ƙara akan abin da kawo su bai dame su ba ba su jin kunya Allah ba su jin kunya annabi ba su jin kunya iyaye ba su jin kunya malai ba su jin kunya kowa saboda haka da abin da ka faɗi haka nan ne babu damuwa a wurinsu to ya nuna irinsu waɗanda suke mutanen banza mutanen wuhi in ka faɗi lahaninsu ba ka yi gulma gare su ba saboda mi saboda ba su kyaman ka faɗi lahin nasu amma wanda yake kyama duk da ya san laifi yake amma ba ya so a san yana yi to in ka yi kayi mi kayi gulmashi Allah ta halaye kiyaye malamai sun yi sabani game da mai hukuncin gulma mai hukuncinta mana wani bangare za a sata daga cikin ƙananan laifuka ko kuma cikin manyan laifuka yawancin malamai sun taba akan cewa tana daga cikin manya-manyan laifuka yawwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum harabun ka hurmati yawmikum hadha manzo Allah ya ce lalle jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne a gare ku aga ciki sai aka ce mi mutunci ita gulma da masu da mutunci ne bata sunan mutun ne to duk abin da zai bata sunan mutun ya zamanto mi ya zamanto haramun ba da gaskiya ba kuma ga Allah ta ce أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه kaga Allah ta'ala ya kamanta gulma da zanna a cinaman mutum shi kuma cin naman mutum menene haramun ne ka ci naman mutum ka yanka shi ka yi tsoka-tsoka da shi ka canye naman shi haramun ne wannan kisan kai ba da kyawu a ka kashe ma mutum ba ka ci naman shi ba wani sai Allah ta'ala ya kamanta gulma da mi da cin nama ya nuna kenan gulma babban laifi ne ba karami ba ne Allah ya kiyaye to gulma a malamai sun ce akwai gulmar da aka hidda daga cikin hukunci na shari'a wadda in mutum ya yi ta gulma ce amma kuma ta halitta akwai wurare guda shida da malamai suka bari cewa ana iya gulma a cikin waɗannan wuraren wuri na farko daga cikin wurare shine kai ƙara kai ƙarar zaluncin da aka ma ya halitta wanda aka cuta ya je ya kai kara ya ce wane ya cuce ni wane ya kwace mani kudina ya rike mani kudina ya ki biya wane azzalimi ne saboda ga irin zaluncin da ya mani amma ya zamanto inda za ya faɗin wannan wannan dumin yi bayanin shi makumance ba can cikin kitabul buyu mun yi magana shi da sharaɗin cewa wanda ka je ka kai karan yana iya ɗaukan mataki ya karɓo ma zaluncin da aka ma yawa ba wai irin ka bane duk kun tare da iri ɗaya ne ba abinda za ku iya ma wancan mutanen to in kuka yaka nan kun yi gulma amma ka kai kara yadda za a kiran shi a ce wane ya ce ka cuce shi to ka biya shi wane ya ce ka rike mai dukiya haka nan ne to biya shi saboda inda ka kai mutum yana da iko kaga gulma ka yi aiko amma ka kai saboda mi ba dan cin naman shi dan a karɓo maka haƙƙinka to wannan ya halitta wuri na farko kenan wuri na biyu daga cikin wuraren da ya halitta mutum ya kai ƙara wato shine neman taimako akan canza wani mugun aiki da ake aikatawa a cikin unguwa ko a cikin gari ko wani lungu shi ma ga wanda ake tsammanin yana da ikon gusar da wannan mugun aikin da ake aikatawa kama a samu wani lungu ko wani gefen wuri ko wani gida da aka ware wanda kawai ba abin da ake sai mata ake kaiwa akai matan aure akai ƴan mata akai jawaru akai ƙananan yara akai ma maza ana luwaɗi wurin kuma kai ka gani kuma ya zamanto kana da shaida ba jita-jita ba kasu wani za a ganin gida ana ta shiga mata na shiga suna haita kawai sai ci ga abin da ake yi sai an ji an ƙure shi a ga ashe ba wani abu ne ake ba alheri ne ake wurin sai ka tabbatar kakka yarda wani ya zo ya baka labari kai kuma ka kar da kamzan kurege da je kai ta bada labari a ka bari sai ka tabbatar ko kuma wasu wurare da ake zannawa ana shayi-shayi ko ko wasu wurare da ake wato ba mugayen mutane malaba domin in dare ya su shiga cikin gari sai aika aika to sai ka kai kara a wurin mutunan da ka san in ka kai kara zai iya daukan mataki ko shi ba zai iya dauka ba zai iya gaya ma waɗanda za su daukan mataki to ya halitta kaga gulma kai gulmin mutanen da suke waɗannan ayyukan kai ko amma ka yi saboda mi ka yi don a gyara ko kuma neman fatawa wuri na uku daga cikin wuraren da ya halitta wato ai gulma fatawa muna ganewa ko wurin fatawa ya halitta ka ce ma malami mai hukuncin wane wanda ya kaza ko kuma wane ya cuce ni wata hanya za ni bi yanzu ba irin wancan bane wancan ka kai ne dan kai tsaya dauki mataki nan kuma malami ka zo ka tambaya muna ganewa ko ta tambayi malami kace wane ya cuce ni wane ya rike mana haƙina to wace hanya za ni bi in wanda za ni kubuta daga sharrin shi in karbo haƙina gare shi a gaya mana wace hanya za ni bi muna ganewa ko to wannan ya halitta kaga malami ka kai kace wane kuma kuka yi hiran wannan mutanen da kai da malam malam ya ta gaya ma ga hanyoyin da musulunci ya ce abi ga hanyoyi ga hanyoyi kuna ta magana kan shi amma kuna yi ne ba don ku ci haƙƙin shi ba kuna yi ne saboda a karɓo ma haƙƙinka wannan ma ya halitta wuri na hudu daga cikin wuraren da ya halitta wato a yi gulma wadda shari'a ta yarda da ita shine tsawatar da musulmi daga ainihi ruɗuwa daga jiji da kai a ba musulmi tsoro su bar jiji da kai jiji da kai baya da kyau muna ganewa ko kaman malaman da suke raunanar da masu riwaya muna ganewa ko raunanar da masu masu riwaya a ce masu masu rauni ne ko kakka saki kowa haka nan kawai da kai ka ce annabi mai rauni ne ba ruwanka da bincike ko kuma shan saboda kana ji da kanka kai ba mutunan banza bane ko kana ganin duk wani mutum mutunan banza ne kai ne na kwarai ku tsawatar da musulmi daga irin wannan ɗabi'a da kuma mi fatawa ko kuma karantarwa waɗanda suke zannawa gaban mutane suna karantarwa suna wa'azi suna nasiya suna jan hankali suna faɗakarwa ba tare da mi ba tare da cancanta ba su ma waɗanda ya halitta a yi mi a yi gulma su don hana su da waɗanda suke ba da fatawa ba tare da dacewa ba ba tare da suna da ilimi ba amma zamanin nan da mutane suka yawa game da mi game da fatawa game da karantarwa kowa yanzu ya iya karatu su mutane abinda suka dauka karatu shine kawai a haska ma abin nan ko ka shige daki ka haska ma kanka kawai kai sai shine karatu shi yasa da arnu da dune duka rasuwa za malamai ga sunan haka malamai wa'azuzzukan su ga sunan malami ya hidari wani za ka sauraro kuma kowane an baka shi daidai sauraro yan minti daya da rabi minti biyu kaga kana yi sauraron kowa ba mai tsawo bane wanda zaka ce kai wannan ba ne duk ba wuce yayi tsawo minti biyar kaga duk kana yi saurari ka saurari wannan to duk sai a ruda ka wani zaka saurare ciki to wannan zamani abin da ke da dadi shine karatu ba aiki ba karatu dadin shi ake yi amma aikin ba a jin dadin shi tun daga karatun na ana ta yi kuma halayen mummi suke ta yi baci suke ba gyaruwa suke ba saboda abin da ya kamata a ce saboda ba a san me matsalan mu menene damuwar mu ba bare kowa mai da hankali ya ta magana kan damuwa inda an riga an yi karatu to an san me matsala duk wanda za a bude baki ya magana to zai magana ne akan wata matsala da ta dame mu ya magana ya gyara ta to ba sani ba me yasa saboda ba karatun da za a sanin matsalai to tsoratar da waɗannan shi ma a je a yi su wani wuri don a hana ire-irensu waɗanda ba su dace ba a ba su shawara su je su yi karatu shi wa'azi ba dole ba ne farzu kifaya ne karatu kuma dole ne shi ne ma ilimi dole ne amma isar da shi in wasu sun yi sun ɗauke masu to sai abin ya zama a saboda ba mu san abin ba tun da yana da karatu to dole sai na karantar waye ce ma hakan Allah cewa wal takum minkum umma a samu wata al'umma daga cikinku ba cewa aka yi dukkanku ba wasu mutane daga cikinku ba kowa ne malami ba ba kowa zai zama malami ba kamar kasuwanci ne ba kowa zai zama mai kudi ba kamar sarauta ne ɗaya ne sarki ko ba haka ba to ko ina haka nan ne amma an kowa ce lalle dole ne dole sai ya tashi ya yi wa'azi to kaga ya dora makan shi abinda Allah subhanahu wataala bai dora mashi ba to wannan ya halitta kamar yanda ya tabbata lokacin da Fatima da Qais shi ma mun karanta shi cikin kitabun nikah ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane guda biyu sun nemi aure na da Muawiya da Abu Jahm ko tace ban san cikin su wazanin aura ba cikin su manzo Allah yace Muawiya talaka ne babu kudi gare shi shi kuma Abu Jahm mutum ne mai ba mata kashi ya same sa da sanda ta cika kamar jaki Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ni shawara ta da nake baki ki aure ma wanda bai bai nemi auren ki ba shine Usama to kaga ta zo ta ga ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ya magana akan su yayi magana akan su ta hanyar mi ta hanyar nasiha gare ta to wannan shine wuri na hudu wuri na biyar shine ambatan wanda yake hito na hito da fasikanci ko kuma yake hito na hito da bid'a wannan farin shi yana bayyana ta yana yada ta yana tallata ko fasikancin shi ma yana yadawa yana tallan shi din yayin fasikancin sai zo yana gai so kaza ya lalata da wanci wance ma so kaza ya lalata da ita ya yi kaza ya yi kaza da ita ita gai yana yawo ko zo yana bayyana ma matasa abin nan daɗin da ke ga wiwi yana gaya masu cewa wiwi ta kai kala goma amma wadda ta yi su daɗi ita ce ‘yar kaza shi yasa ta hisu cada ta hodi yana talla yana ta gaya musu ita in ka sha ta za ka ji kawai baka da matsalar komi rayuwa di yana ta yawo yana wai wannan mutum ya kamata a kai shi in an kai shi kara wurin wanda zai tare shi ya hana shi irin waɗannan abubuwan to ya halitta a yi shi wuri na shidda shine bayanin mutum da ainihi wani abu da ke cikin shi na aibi amma ba don ka aibata shi ba kamar makahu ya ce wani makahu ba ka yi ba ne saboda mi don ka yi ba ka yi don a gane da wakaki misali ka zo wata unguwa ko wani gari kana ba ko kana neman wani mutum makaho ne in kawai da sunan shi haka nan ba a gane amma kace makaho sai a makahon nan mai bara kwarai mun gane shi muna ganewa ko? ko dai wani aibi da ke ga mutum daga cikin aibubuka kana faɗi ne ba don ka aibata shi ba sai don a san wane ne wa ya halitta amma inda aibi ne haramun ne baya da kyawu Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye to da aka kenan waɗannan su ne huskoki guda shidda waɗanda aka halitta ma mutum ya yi giba a cikinsu kuma an kalle su zahirinsu wato giba ne amma batsininsu ba giba ba ne Allah ya samu dace ko saura lokaci to shi kenan lokaci ya yake abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya samu gyara bismillah ma ko mun tv ai alaikum salam Allah tambaya ta ce kai ga wa'azi wani daga cikin malamai yayi bayani irin ƴaƴan da ake haihuwa ba su koka ba ko sun koka suna da haƙƙi na a masoyanka ta ce to ita ta samu da dama jikokin su ta aka yawa wanda suka rasu din ba a masoyanka ba to yanzu ya za ka masu to ja ba masa aƙiƙa su ta ce ta ji an ce wai da yayan da aka haifa ba su yi kuka ba ko kuma sun koka sun ana suna zuwa suka rasu suna da haƙƙin a yi masu suna wai ita kuma tana da jikoki ko waɗanda da aka haifa wurin haihuwarsu da suka rasu ba ta masu sunan ba ya za ta yi shi kenan tun da ba ta sani ba Allah ya fi mata sai a tare gaba kawai na'am wannan kuma ba su halin da kawai ya aiko ce shi mushari yana da mata biyu babba da karama to yanzu halin da ake ciki babba ita shekara uku ta yi murabus daga kula da shi da dukkan dai harka armi ta ce za ta kula da iyanta kawai to amma sai zan ko tana kawo rabuwar kanun iya da dai abubuwa na cutarwa a cikin tsawon rayuwar arma amma ita wacce ta fi kuma alhamdulillah tana kula tana komi wacce wanda wanda ba ta komi babbai zai zanke mu'amala da ita ko kuma ya zanke adalci fuskar abin da yake ma karamai ko ko a tunda ta ce ba ta san armi ba ta kula da shi ko abin da zai ma karamar ba zai mata yake neman shawara ya zai eh haka nan ne mata biyu ke gare shi guda na kyautata guda ya ta ce ma ba ta auren duk wani haƙi na aure ba ta yi shi kenan shi ma saboda hukuma gare ta sai ya yanke mata duk wata kyautata shi ma ya dakatar da duk wata kyautata saboda ta gyara ita kuma wata ci gaba da kyautata mata tunda tana kyautatawa ba wai don zalunci ba zai yi ne saboda mi saboda ta gyara in ta ganye watsi da ita ba kulawa da ita kaga dole ta in mai shirewa ce sai ta shiri ta dawo daidai ta koma tana kyautata mashi Allah ya samu dace irin wannan wai yana a musulunci an yadda mace ta ce zaman jaza sai ba ta arman tun da ita ta kai shekara uku yanzu ba ta arman a barka dai ta zanna ta kula da ina ai ba ta takarda ta zanna ta kula da ya halitta mun ya halitta mace ta yi zaman ɗiyanta in ta ce ba ta san aure ita zaman ɗiyanta za ta yi kawai ba ta zama aure kawai tsakaninta da shi kawai ba ruwanta da shi ɗiyanta dai za ta zanna saboda shi azab na wuri a zanna wuri guda mu
wannan yake tambaya
domin zaman wuri zaman wuri guda din zai taimakawa watakila a sasanta watakila a bai gyaro watakila kuma a tsaya haka nan Allahu alam da kira sallah lokaci yayi da ishira ki tada ita shi matashi ne yana bibiyar karatukan su tun daga burkina faso da ke shi matashi ne iska ya dame kuma fitsari yana yawan cewa da ce yana da wannan matsalolin guda biyu ce to ya za shi daga ibada shi
ci gaba zai da ibada shi haka nan a fitsari na yawan kauce mai da lokacin sallah sai ya sallar shi tunda ba magani fitsarin ba zai tsaya ba koda yana zuba sai ya sallar shi tunda ya zama salsal bole ne babu yadda iska kuma sai a yi ta addu'a a yi ta roƙon Allah a yi ta yin a yi ta biyan hanyoyi waɗanda zai sa Allah ta'ala ya raba shi da su na'am wannan kuma ya ce ya zo kawar inda ake aza kuɗi irin su riba ko amana zai aza kuɗi ya tura kuɗi ya riba sai ba ba kuɗin amma da lokacin da ya shigo a kodan su bayan Allah da suka zo za su tura kuɗi da ya riba ba kuɗin sai ya sai ga su ma sun sai su to sai ke tsammani a wasu ne suka auka mai to shi ne yake ga wannan ya ya kamata yi wa zai gume su ne ko kuma ya zashi inda shi kuɗin ga hannun shi da ya shigo da kuɗi ya hido ya sa wasu na bayan su da ya diba babu sai ya sha baya sai ka su kuma sun yi ta sun tsaye su da shi ne ke tsammani a wasu ne suka ɗauka mashi kuɗi.
to babu tabbas dai mutum da ya zo zuba kuɗin shi a mai nita sai ya iske wasu mutane ga kuɗin ya shigo da su wurin to kuma yana zuwa wurin suna bayan shi haka kahin da ya hido kuɗin sai ya ga sun tahe su ko da ya lalaba kuɗin kuma shi babu to sai yake zargin su ko su suka daukan mai kudi sai da bincike ba a gane abin ba tabbas sai an bincika an ka tuhume sai ka kai su kara in kana iya cin musu ka tsaida su sai ka zarge su an kuma akwai na'ura wadda take dauka wurin sai a maido su hadi ba a gani an cikin su wani ya samu hannu aliyu ya daukan makudi an gani haka dai abu hanyoyi na abin nan waɗanda suka halitta ka a shiga cikin zargi wanda baya da kyau na'am sannan kuma na ce ai ko zai ke aiki ya mai ta zanne amma sai wata bakwai bai zo gida ba amma ta hanyar sadarwa yanzu ga yana kawai hira da iyalin shi da saura har da yake ya ce suna iya su biya bukatocin su ta haka ya ce wannan bai da ɗan yi ba kuɗi akwai laifi mana mutum ne zai wata da watanni baya nan amma yana kiran iyalin shi ta waya a cikin waya wai su biya bukata an taɓa yin bukata ta waya ha? Allah ya sa bayan wata tara a hawan makaɗa kodiya tun da kayar da ko tun da ana biyan bukata ta waya ka wannan ba ya isa haƙƙi ne ha? sai a haihu ko sai a yi shi kenan dan sai sabkacin wurin shi ba ya da kyawu a gyara mutum ya bar ni nisa da iyalin shi yana kyale haƙƙi ne da Allah ta'ala ya ɗora maka na'am
yarinya ce aka ma'armi shekara guda tana zaune shi wannan baya na wanda aka yi armi ha aka waye gari kowayen sai suka ta ɗauki ciki har wata sai suka yi dubara suka zubi da su wayan suke tambaya wai sun yi laifi sun yi laifi mana mace ce aka aka aura mijinta bayanan tun da aka auren ma bayanan aura mashi da ita aka yi shi bayanan da kuma bayan wata hudu da auren sai aka ga ciki da kuma wayi don kan suna ya bace sai suka sa aka fidda ciki wai sun yi laifi mesa sun yi laifi mana da haihuwar shege da kisan kai wane yi muni kisan ka ya himu to yanzu an haɗa bi kun bari an kun bar da ta yi lalata kuma mi kuma kun kashe ɗan da aka samu ba ya da kyawu haramun to da haka kun yi kisan kai ta yi ta istighfari a tuba zuwa ga Allah na'am wannan kuma suke kaɗan yi nasiha kaɗan ga ɗan da kare yanzu wanda suke yawo hawa kace ɗin na bayan gari akwai matan da hawa in ba su ka samu aure ba sai su je da su su kwatanta musu wani abu ne same su a ba su wani abu su sha don su ga cikin ban ɗaki a ko na gaban su da yadda bakin gadi sai a ce mata to kin ga abin da ya hana ki aure aka ce suna nan da dama murata suna kewa suna bada mata suna shigar da su cikin wani da kura kuma shi ne kura da yau ga mai rai to Allah ya gyara mu sadakarwa ce mutane su kiyaye kaman yan ina da kare suna nan suna gefen gari suna yawo wurin mata waɗanda suke da matsalan haihuwa ko aure suna shiga da su magewa gai su ce masu ga wani gashi nan ga gabansu wanda wanda shi ne ya hana zama auren da kyawu ko kuma haihuwa Allah shirya mu je tsoron Allah zuwa abinda muke so mu nemi shi ta hanya mai kyau mu roƙi Allah kuma mu je likita mu nemi magani wanda Allah ya halitta mana nema amma ba magani irin wanda zai sa sai kin bayyana tsirecin ki ba sai kin tona asirin ki ba sai kin ci amanan mijinki mijinki in gaban shi ne ai ba za a yi haka ba ko ba haka ba da auren ki baki sama yawa baki ce aje a tube ki har wani ya sa maki hannu ga gaban ki cirke maki wani gashi to kaga nan wata wata rana in wata shi dan ina da karan baya da sha'awa zai sha'awa wata in ya ga ta yarda da haka zai ce to sai ma an neme ta kuma saboda rauni da rishin sanin girma Allah subhanahu wataala da rishin sanin girma addini kuma mace ta yarda to kin ga wannan cikin da aka samu nawa ne ne in aka yi lalata da ke ba namijin ki bane nashi ne wannan katon banzan har ne ba magoye makiyin Allah bai hada ki da shi ba ki da wata alaka da shi ko musulmi wawa ki da irin wannan alaka da shi bare wani arne ba magoye makiyin Allah mai zagin Allah mai gama ki da shi saboda mu ji tsoron Allah mu nemi da abin da Allah ta'ala ya ce ma mu nema ta hanya mai kyau sai mu samu lada in ma ba mu samu ba dai mun yi bauta ga Allah bai biyayya ga Allah shikenan amanan sunan mu zai bacewa baka san wani irin da zaka samu ba sakamakon irin wannan yardar da kai sai kaga ashe ma da ma baka yi hun ba da yayi alheri sai ga Allah ya jarrabe ki da dan da wata rana ma zai ciwa da ke zai kwantawa kwa gama ki da barawo kwa gama ki da kasar gumin mashayi wanda ba zai amfani al'umma ba kwata-kwata mahaukaci wanda ya yawo makan shi hauka da kanshi sakamakon kin kasa yin haƙuri haƙuri za a yi radda Allah ya ga dama sai ya bada akwai mata da yawa wata mace ta shekara 20 ba ta haihu ba daga baya ta haihu wata ta kai 25 ba ta haihu ba daga baya wata 30 ma kuma Allah ya bata da akwai su in ma ba a samu ba wani abu bane Allah ne mai bada bai bada ba sai a yi hakuri ba ta rayuwa da ma haka Allah ya ta in ma ka samu hakuri za kai tarbiyyar ma wani aiki ce so in baka samu ma ba yarda za kai da hukuncin Allah ka yi hakuri domin bahaushe ya ce wani hani ga Allah baiwa ne Allah ya samu dace na'am wannan kuma yake tambaya ce azumin kafara kama shi amma yanda yake yau in yayi gobe ba in yayi gobe ya ce wai ya ba komai yayi haka wace irin kafara bai kai ba in kafara ce ta azumi na kafara ta rantsuwa wannan ba matsala amma kafara da Allah ya ce a jera azumin jere to ba ai yau gobe ai shi mutatabi'in aka ce sharai ne mutatabi'ai yawa watanni guda biyu jere kaga an jera watannin da kwanakin ma haka na'am tambaya ta karshe ma da wanda yake tambaya wai hukuncin mutumin da zai fassara alqur'ani ba tare da nahau ba kuma bai iya larabci ba kawai haka haka yake yi ba
wai hukuncin fassara alkur'ani mai girma ba tare da nahawu ba tare da iya larabci ba ya halitta in dai ka koya wani wanda shi ya iya nahawun ya iya larabci shikenan ba ka koya makanka ba ba ka ɗauki fassara hausa ba ka koya makanka ƙur'ani ba ba a koyan ƙur'ani ƙur'ani yana da malami malamin ya mala'ika jibril malamin ƙur'ani wurin mu manzo Allah ne sallallahu alaihi sabai ba da kansu manzo Allah ke masu fassara summa inna alaina bayanahu litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi dan ka bayyana ma mutane dan kaga annabi sallallahu alaihi shi ke bayyana ma mutane sabai da larabawa ne zai karanta musu ƙur'anin kuma ya ce ga abin da Allah yake nufi larabawan ke na ba harshen su ne to bale mu dada mu gwarawa zo da larabci baka iya ba kuma ka ce fasara ƙur'ani za ka yi amma in ka koya ba matsala ka koya wurin wanda ya iya ya baka aya aya ko kalma kalma har ka sauke ƙur'ani ka kai ma sai kai irin yadda ya koya maka amma kai da kanka ka ɓoye cikin ɗaki ka yi dai ka yi ta komawa sai ta kwame a yi ta yi ka kwana kana yi kana ta karanta hausa ka kallaya ka kalla hausa ka kallaya ka kalla hausa ka kallaya ka kalla hausa shi kenan bayan shekara biyu uku shi kenan kai ma sai ka hito malami waye malaminka hausa hausa ce malaminka a ba ka yi daidai ba saraka ba daidai ba ne mutum ya koyi ƙur'ani shi kadai ba tun da annabi ya koyi ƙur'ani shi kadai ba to kai ba za ka koyi ƙur'ani kai kadai ba kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka koya wurin wanda ya iya Allah ya samu dace ibar addu'a to Allah ya biya bukatu akwai wannan baiwa Allah da suke bara addu'a da wanda muka ce tana ciniji za a mata aiki to insha Allah wannan landin za a yi mata aiki ko to tana ƙara bara addu'a yanzu komai ya zo daidai insha Allah to kuma tana dai ƙara bara addu'a Allah subhanahu wataala ya sa ranar da aka sadin kuma ta tabbata ya mata aikin kuma Allah ya bata lafiya na'am assalamu alaikum wa rahmatullah wani wani tambaya ce ya kamu da rashin lafiya a cikin azumi to ya sha azumi sau da goma sha uku to kuma yanzu ya samu lafiya ya warke to sai ya mace kuma azumin ko da sha kinin an ce mai tashi uku na amma shi gane ke tashi uku to yanzu ya rubutawa sha uku zai rama uku sha biyar zai rama ya ce cikin azumi ya sha azumi sha uku amma sha biyar shi yake tunani amma ka ce mai sha uku shi kuma yana ganin sha biyar ne to nau za ya rama sai ka rama sha biyar saboda shi ne wanda hankalinka zai kwantawa in haka din ne kaga shi kenan ma ba haka nan bane dai kayi ibadan azumin guda biyu Allah zai biya ka komai ana son mutum yanke shakku da gare shi nam to Allah ya biya bukatu nan kuma malami yake akwai to Allah ya biya mana bukatu gaba daya Allah ya shahi mana hawayen mu Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci kawo mana karshen duk wata wahala ya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu Allah ka shirya da mu shirya addinin musulunci Allah ka yi mana maganin duk wata matsala da ta dami mai Allah matsalolin 'yan kasuwa da duwanya Allah kawo ƙarshen ta ya Allah matsalolin 'yan kasuwa da birgada Allah kawo ƙarshen ta ya Allah Allah ka sa su sasanta junansu ya Allah Allah ka sa su fahimci junansu ya Allah masu haƙi masu alhaki a cikin Allah ya sa su taimaka su su dibi yanayin da talakawa ke ciki Allah subhanahu wataala ka sa su dibo mu da rahmarka ya Allah tausaya mana su dibo wannan yanayi da muke ciki ya Allah Allah kawo mana ƙarshen duk wata matsala da damuwar da muke ciki ya Allah Allah ka ji kan magabatanmu Allah ka yi masu gafara Allah ka sa sun huta marasa lafiyar musulmi Allah ka ba su lafiya Allah kawo ƙarshen duk wata damuwa ya Allah Allah ka shirya da matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka raba mu da jahilci da kafirci da munafici da shirka da dukkan mugayen halaye ya Allah Allah ka gama mu da kyawawan halaye ya Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka kai mu gidan aljanna Allah ka yabe mana dukkan zunubanmu Allah ka sa mu so junan mu ya Allah Allah ka kara mana haɗin kai tsakanin mu ya Allah ka raba mu da rabo ka ya Allah ka raba mu da keta da bakin ciki ya Allah Allah ka sa mu tausaya mu junan mu ya Allah mu taimaki junan mu ya Allah cikin dukkan al'amuran mu ya Allah Allah kai mai iko ne a bisa dukkan komai ya Allah Allah ka iya mana abinda ba mu iya ya Allah Allah ka iya mana abinda ba mu iya Allah ka iya mana abinda ba mu iya ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين